أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شعبك بوتن جماد الأولى هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالله تدري هدى أربعين دقيقة wanda ya daidai da ashirin da takwas ko ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin Allah ta bara ko ta ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin cikin sunayensa muna da cikin wannan littafi mai albarka wato ma gaba da mawut wanda mun tafi da dama cikin littafin yau za mu magana akan ما ينتفع به الميت بعد موته wato abin da mutum zai amfana da shi bayan ya mutu darasi na sha ɗaya kenan abin da mutum zai amfana da shi bayan rayuwar shi ta ƙare idan mutum rayuwar shi ta ƙare to akwai abin da zai yi wanda zai amfana da waɗannan abubuwa wanda ya riga ya yi su tun lokacin yana raye yanzu kuma sakamakon amfanin su zai rika samun shi bayan ya riga ya mutu wannan abu mun sha mai mai dawa sai sa muka yi littafi wato ma wannan utruk asran qabla rahim ka bar gurbi kafin ka tafi ka bar wani gurbi gurbin nan aka yi ta bayani kala kala cewa mutum zai iya barin kaza zai iya barin kaza zai iya barin kaza kuma idan muka diba shi a fi ta sahawiyya haka ya kawo abubuwa ya ce akwai abubuwa waɗanda suke amfanan mutum bayan ya riga ya mutu to bari mu kawo waɗannan tukuna wanda malami mana bayani a kai nan ba na ɗaya daga cikin abin da zai amfana mutum zai amfana da shi shine as-salatu alayhi yi masa sallah bayan mutum ya riga ya mutu mutane su taru su mutu su mai sallah wannan yana amfanan mutum da wannan ne yasa in dai mutum ya mutu akan musulunci ba dai ba wanda shari'a ta tabbatar da cewa ya yi ridda ta hanyar alkali ya tabbatar da hukuncin ya yi ridda to yana da haƙƙi a kan yan uwansa musulmi su masa sallah ya zo idan aka ga jikin shi duka shine mafi sauƙi idan aka ga kai to za a yi masa sallah idan aka ga gungumin jikin baka amma an ga gungumin jiki yana da hakkin a yi masa sallah ina ba ta gane duk wannan dan a tabbatar da girman abin ne mutum ya zo kawai aka zo ba a ga gangan jikin shi ba sai kan shi aka gane lalle wannan kan na wane musulmi ku sai masa sallah saboda an sani a ɗabi'a ba yadda za a yi kai ya rayu shi kadai idan aka ga gangar jiki ko ba a ga kai ba aka gane wannan gangar jikin na wane ne musulmin nan ko wanda musulma to za a yi ma gangar jikin sallah dan an san gangar jiki ba zai rayu ba kai ba kai dan haka duk ɗaya da aka samu ya tantance a cikin amma aka ga kafa to aka ga hannu shikenan ba za a san hannu kafa ba za a sallah ba saboda ana rayuwa ko babu ina fata gane wannan da a nuna muhimmancin mutum ya ya cancanci wannan sallah sannan salul usaini rahimahullah ta'ala ya ce idan dai aka haihu jariri da cikakkiyar halittarsa to za a masa sallah ya mutu a ciki amma da cikakkiyar halitta to za a masa sallah mazan malikiya ne aka yi abin nan cewa ko zai ci gado ko ba zai ci gado ba amma maganan gado ba shi muke ba yanzu maganan in dai ya fito da halitta cikakka to a yi masa sallah a sa masa likafani a sa shi a cikin makabarta amma in ba cikakken halitta ya fito da ita ba kaga wannan ba zai samu sallah ba ba zai samu lufafa ba kuma za a iya rufe shi ba cikin gida ba ya fito ko saboda wannan yana nuna muhimmancin abu ne shi yasa lokacin da muka ranta wancan littafin nurul islam wa zulmatul kufri ko aka ce idan mutum ya saba ma shari'a har aka yanke masa hukuncin rida sallan nan ta fadi a kan shi ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba ba za a ci gadon juna ba shi da nashi ɗan uwan shi ba za su ci gado ba ba wanda zai ce Allah ya ji kan shi ba a mai wanka ba a sa mai lufafa duka wannan a yadda shi sai na ke yadda jakuna ya fito saboda ka sallah tana da mahimmanci idan musulmi ya rasu a yi masa sallah ko musulma to amma mutum shi zai nemi yadda za a mai sallan bayan ya mutu wanda ba ruwan shi da kowa ya ware gefe ba a sallah tare da shi babu wani abu da ake tare da shi na musulunci to bai da wani hakki da za a ce kuma ya masa tunda shi bai nemo abun ba ba sayen shi ake da kuɗi ba in ma an nema da kuɗi an yi wakin banza mutum shine lokacin da yake raye yake yin abin da zai samu waɗannan haƙoƙan na ɗan uwanshi musulmi su tabbatar da a tabbatar da za a yi mai amma in shi da kai ke zai wulakanta abin ba wani hikima saboda haka sallah tana da gayatu ahammiya ga mutumin da ya mutu shine nan qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ma min mayyitin salla alaihi umma min almuslimin yablughuna mi'a كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب ونمتن متتي ما من ميت باب ونمتن دزي مت sannan salla alaihi ummatun min almuslimin sannan wasu jama'an musulmi suka yi masa sallah ya bulugu da mi'atan wanda sun kai mutum ɗari suka kai su ɗari cikin mutane suka kai su ɗari kulluhum yashfa'una lahu kowa yana neman masa ceto yana cewa Allahumma inna ji'naka shufa'an lahu fashaffa'na bi to yanzu garin ne sun iya wannan hmm kada ka ga shi alawa sai dai mun zo sun iya faɗi wannan sai dai sun ce wai we were together yesterday I even last week I spoke with him I spoke to to shi kenan sai hana mai kayan ya ɗauka yin shi because you spoke with him last week haka fa suke ta faɗi kawai wurin wato suna mama what on timely death waɗannan ne za a saurare su mata sun zo magana wannan da su da buya jin bola wallahi da dai su ba su da wani amfani don sun kai su miliyan ba su da amfani ilin masu wannan magana maza ba su da amfani haka wasu ke haka wasu what is that even yesterday we spoke you spoke yesterday malam sani haka ba haka ba ne da to turai ce ba kana ji ba sai da kake turai ce da eh to wannan da ai kaji karami ne wanda za su zo su sallama ma Allah sun yadda su ma bayan Allah ne sun zo suna neman ceton dan uwansu su ake magana nan aka samu ɗari to ƙasa ma da ɗarin aka samu nagartattu suna yi wani wurin hudu ma aka ce sai wani wurin ma jijjige guda ɗaya aka samu guda ɗaya duk abin da ya faɗi Allah zai ce an yi ba sai da yi ba ba maganan mutanen ake ba su wane ne ke maganan ake kallo su waye masu magana ba yawan kawai ba ba ta yi mutane wani lokaci za su ce to a jinna ka lallai da na idan wani an taru to zuwa ya suka taru shi ne babban matsala suna gefe suna maganganunsu suna ta jiya fa kuna tare ko jiya mun yi waya wannan mutuwa ma lokacin ta bai yi ba shi ne one on timely death ai abin da suke tafi kawai mutuwa lokacin ta bai yi ba sai da aka zo sanda zai ma mutane amfani za a ci more shi sannan aka ɗauka ɗauka to wannan ne zai zo ya wato ne abu sun riga ma sun gama fusatar da Allah kafin ya fara sallah shi ne saboda wai su zo da yawan ko ai wani gara ma da bai zo ba wallahi wani in ya zo shi zai fusata Allah ma ta dalilin shi a fasa abin da za a yi wani in ya zo ya faɗi wata ya kwabo ta magana za ku a kowane littafi da makaranta yake magana cewa da za a samu a tamu na kirki a cikin wasu yasa shari'a ne ya ce kamata ya a zazzabi waɗanda za a zazzabo a gaya masu kawai sauri su ɗauke da wannan kafin buya gudu da su da safe wannan biya go kusatar da Allah ba za su to amma dai haka samu aka yi sa'a aka samu mutane guda ɗari aka ce suka nema maka ceto wurin Allah to Allah zai ba da ceton amma yawancin matsalan da suka zo mu suke faɗi ceton suka nema wanda bai iya komi ba da yawa mutanen nan wani lokaci sallan da take ta farilla ma ba su iya ba balle maganar sallan gawa ba su iya ba in ka zo sallar farilla ka ga wani an yi sallah tare da liman an samu raka'a biyu ko ya samu raka'a biyu na ƙarshe wallahi daga nan za ka gane da yawa mutane ba su iya sallah ba saboda wani ya tashi kawai tsayuwar shi zai can kuma wani in ya tashi kai sadda kake sallama ka yi sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kafin ka gama wannan biyun wani shi da ya tashi wai bai ci bai samu duka ba har yayo ɗaya ya dawo to ya ce ko fata bai karanta ba kenan sai wani kawai ya tashi ya tsaye kiwu kawai sai ya bai dawo da kunkuma ta kawai shi ma ce assalamu alaikum shi kenan ya gama ka tambaye to kai ina ka bi ina ka bi bai san inda ya bi ba shi dai ya tashi tun an yi sallama an ce bai dai samu bi ba ko to ya tashi da ya tashi ya yi haka ya dawo kamar ka dangare wanda ne zai zo dai yayo wani abu a ta'abi cikin ishmawi da aka koya mana wannan sallar ta jana'iza sai da aka koya mana addogo addu'a duk addu'o'in da za a yi duk da an ce in ka tsaya Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu kai adda to da za ka samu mutanen nan ɗari wanda suka zo wannan buyagin ka ce su ka faɗi masa ka ce su maimaita ma wallahi ba za su iya ba kace to yanzu jama'a ba sai mun yi dogo wahala ba mu ce Allahumma ghfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu Allahumma inna ji'naka shifa'an lahu fashfi'na fihi ku badi ka ji yadda za a yi walwalo kace kuma yana da ka gani ko za su iya to ba su taba ji ba ba su taba jin wannan abun ba su taba ji ba aksariyar da wata jiwa sabazin wani to ai hausan yanzu a yanzu yanzu a makaranta yanzu ɗalibi ya rubuta ba takardar jaraba da hausa ta kai makin ai kai lakcara ne babban lakcara sai ka ba shi exam ya yi ma da hausa daidai ce kuma amma da hausa sai ka yi hausa ka karanta daidai yadda kake so haka ya juya shi maimakon ya ma turanci ya yi ma da hausa ya iya hausa sosai malamin hausa ya koya mai sai ya yi ma ita da hausa tsantsa ya ci na kai nake so ka a'a ka ce har da yake abu da kwai kawai an sa guda ɗaya irin wannan dan mutu ya ci jarabawa me yasa to hausa laifi ce na to me yasa ya wuce zaraba a wurin ka ba to to wannan ma haka an san na na eh haka ka fito ko haka yake shi ma wannan haka kake wajibi ne aka ce mana kowa sai ya koyi larabcin ne iya gwargwadon abin da zai iya kaiwa ya kai kanshi to amma komi mutum ya ƙi komi mutum ya ƙi komi mutum ya ƙi sannan kuma an yi daidai ku fa za ku ɗauki mutum ma makarantar kafin ma ku ɗauka sai kun ga turancin to turancin yaran mu ne a tayin haka kake na ruwansu da su ba nan ne aka maida mana sai mun yi shi ba to da aka maida mana sai an yi shi ba a yadda ana yi ba yanzu akwai in aka zo aka sa panel din nan duk ɗalibin da ka kada saboda ya yi ma hausa gaba ɗaya a jarabawan sanar za su tuhume ka sai ne ka kada shi na? takardar ma ko kallon ta zai ko? to gara da yake kai ne su da kanka ai yi su da lai a da kawai aka gaga kowa da hasu da ake kuma ya sha zaɓe dai shi to ka gani to annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan qur'anin da addinin nan sai da aka wajabta mana babu wani malami na addinin musulunci duk jigajigan da kake ji ana magana sai da suka ce alwasa'ilu laha ahkamul maqasid sannan kuma suka ce ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib suka ce larabcin nan wasila ne ita ce hanyar da take sa a gane qur'ani ita ce hanyar da take sa a gane maganganun manzon Allah ita ce hanyar da ake bi a roƙi Allah da harshen da yafi so to duk abin da zai zama wajibi ba zai samu ba sai an yi shi shi ma ya zama wajibi ba harshen mu bane to amma sai aka wajauta mana in mun taso cikin koyon addinin da muke mai ta koya shi ma mu haɗa mun ta yi da mun ɗauke da muhimmanci kuma da yadda muka iya turanci larabcin sai mun fi iya zai da turancin nan kawai ikon ka kai na kashi na kai wani tuntuni ina ganin ba dole bane don haka magana addu'a da hausa ko magana abin nan da su akwai waɗanda suka yi magana in ba yadda za a yi ko ko kayi larabcin ya ƙare to shi ke nan yanzu in ka zo ba yadda za ka yi sai ka faɗi da wannan yaran to ala darura amma ibn taymiya a cikin littafin sa iktida'u siratul mustaqim cewa yi kowane yare za ka yi ma Allah magana da shi sai dai a yi ma abuwa in ba larabci ba ne haka ne ko haka mun karanta cikin iktida'u siratul mustaqim ka yi magana da Allah da wani yare ajamanci ko ka yi mai wani yare da wani yare ko ka yi magana addini da wani yare duk inda aka tafi ba shi ya fi ba to dai ba yadda za a ce ma larura abin nan na na? to kaji ka gani nan kusa kusa gerin to balle mutum kawai ya zama shaida ganin da sauƙi ya ƙi koyon larabci ya ɗauka ba mu zama ma ba damuwa ya ƙi kuma ga shi ya dage ya iya turanci ƴaƴan shi ma yana biya masa maƙudan kuɗi har su bar wata ƙasashen wata ƙasa saboda kuɗi a kuɗi ai ba za mu gane wurin kai da ba mu gane cewa mun yi babban kuskure sai da muka samu kanmu gaban Allah wallahi ranar da za mu gane cewa mun yi babban kuskure saboda mutum ya iya turanci ya ma har ya hana da wani yara turancin nan haƙƙa kala ya iya a kai amma kwata-kwata bai iya magana da irin yaran manzon Allah bai iya ba kuma bai damu ba idan ya tafi wani wuri aka ce bai iya turanci ba sai ya fi nufin bara cewa ya wulakanta ya kunyata kamar shi bai iya turanci ba amma bai iya yaren manzon Allah ba bai jin bai ji imbara bai ji cewa ba koyi bane harshen da manzon Allah ke magana da shi wanda ya ce mu koya sahabbansa jigajigan bayan Allah har sai da suka yi mai turakun da kada ya lalace ma aka kafa ka'idoji aka kafa turaku saboda a zamanin sun ga wani ya fara batawa yana canza yaren zai san aka sa turakun da kowa ya koya habba larabe ya zo koya saboda yaren kada ya lalace saboda shine yaren alqur'ani mafificin yare mutum bai iya shi ba kuma bai taba jin ya damu ba amma aka ce bai iya turanci ba ya damu yana jin kunya gari kari malar rani cewa ya imamu shafi ga shi balarabe ba ƙuraishi kajin imamu shafi daga kabilan manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam daga cikin zuri'a annabi imamu shafi ya fito to amma sai da yaje la cikin daji shekara takwas take ko shekara takwas saboda ya koyi luga to ai ma shi manzon Allah ba sai aka dauke daga garin cikin Makka ba aka yi su garin bani wane ne sunan su na Halimatu Sadiya aka je can aka rene shi a wurin ba saboda harshen ya ƙara gogo shi da yaran ƙauye saboda a nuna ma harshen nan shi ne harshen da kuma kowa da shi zai magana daga ran da mutum ya shiga kabari shi yaran da mutum ya iya sunan shi riru ran nan larabci za a yi in aka fito daga kabari shi za a yi duk tambayar da za a yi ma mutum a kabari da larabci ba wannan marar bukan ba za ka ce fasara ban da hausa ba ba fasara da turanci da sun shigo suka tada ka suka yi sallama yadda ka san ba za ka ce ai ma sallama ce please be open you ka ce yes ba wannan an sun zo assalamu alaikum za su ce yadda ka ji ko sun ce ma assalamu alaikum din nan ba su yi ma turanci ba su yi ma wani yare ba da haka za su ci gaba da tambayar ka من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل kamar yadda muka karanta nan da haka mutum zai bada amsoshi haka za a yi sau haka kowa zai iya rana Allah zai bada amsa ya bada to alhamdulillah ya ne wannan magana gaskiya na ji daɗin tambayar nan sai sa nake kai mata sarki kuma wurin da ta fito ya yi daidai ɗalibi ya rubuto mata ko sautan wani gari ya yi kaga dai ya kanta ma ƙarshe ka ce ko kallon takardar ma ba za yi ba to da ka mutum ya yi ƙoƙari kafin ya mutu a da kai bisa hanya kowane fanni ka kama bi koyon karatun ƙur'ani kake kana kai koyon larabci kake kana kai koyon me kakka tsaya ka ce sai ka iya larabcin ka za ka yi karatun yaushe kake da zaɓi ka ce yanzu za ka ware shekara shida kai ta larabci zalla sannan ka dawo ka iya tilawa sannan ka dawo ka san me sunna ta ce game da game da kaza game da kaza ina aikin ya kama ka daji za ka ka hada duka kai kai kai a lokaci daya kada ka ce ka makara ka yi kwata kwata a wannan suwa kuskure ne a aka kama yi kowane a tadda ka bisa hanya kowane ka biyo hanyar suka ce ka kai wuri kaza ka samu ka iya ko ina ka biyo wuri kaza suka ce gwargwadon hali ka kaman dai wanda ya hijira mutuwa ta samu ya kan hanya bai ta garin ba kaga sai a bashi ladan ya yi hijira ya kama hanyar hijira amma wallahi mutum ya zama shi kawai bai da tunani sai dai ya ci ya sha ya kwanta ya bacci wai har mutum sai ya ce wai in ya kai retirement aiki ya kai lokacin hutu wanda inda yana da hankali lokacin ne lokacin aiki ba lokacin hutu bane da kai retirement aiki lokacin da za ka yi aiki tukuru ne don waccan rayuwar da ka nufa yanzu yan madina je nan muka mai ta ko je ne ko shekara je yan madina in mutum ya kai shekara arba'in wani sai na da shirfi da shi ma ya jingine ya tare masallaci in ma bai tare kwata-kwata ba to ranar juma'a kam daren juma'a to ku tabbatar da gaba ɗaya ya jingina komi ya koma ta yana mujawara mu ko nan da muka samu babban mai tunani mai ba da nasiha sai sai ka kai shekara arba'in kamar dai na zuwa masallacin ka shi da kai ke magana ba fa yana magana bane da molan kai yake magana ba addini yake yake ma magana ba yana magana ra'ayin sa kuma laifin mutum ya faɗi ra'ayin sa balle lokacin demokradiyya har sai mutum ya faɗi ra'ayin sa amma maganar shi da ta san nisan da addini kamar nisan sama da ƙasa ba addini yake ma magana ba kuma da ma shi ma bai ci addini ba ko kai shawara yake ba wanda ya kai shekara arba'in ko hamsin ko wanda ya kai shekara hamsin ya daina zuwa masallaci amma ya iya zuwa kallon kwallo ya iya bari kasar su ma ya tafi can wurin da ake kwallon ya kallo su wannan ba kwallo amma masallaci ka koma gida kai ka sallaka gida to inda bai laifi ba shine da bai sai addini ya ce ba ko kuma mutum adalci ba ta addini ya ce ba ra'ayinsa ne wannan wannan ra'ayin kuwa da shi da addini kamar sama da ƙasa ne nisan bambancin su wanda kaga tun mutum kuma ba ta addini ne ce ba wani ba za mu masa ba za mu masa fito da shahadar ba adalci shine kuma mutum adalci ne kake magana a tsaya daidai inda ya tsaya tunda bai ce addini ya ce ba kaga da addini ko ya ce to nan da an yi mummunan banna to amma tunda ba ta addini ne ya ce ba ra'ayinsa ne fahimtar sa ne to mun ba da uzuri ra'ayinsa ne amma ba addini wani wannan magana kada ba ne dauka addini kuma shi ma ba addini ne yake ba shikenan ya huta na to da ka ba daidai bane mutum yana ƙara kusanta yana ƙara shekarunsa yana zaskare su ne yana ƙara kusanta zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ba duniyan nan baya ya ƙara nuna duniyan nan ba ita ce gaban shi kamar yadda sahabbai suka yi da bayan Allah kuma a Madina mun karanta nan mirarar tikrara an maimaita yanda yan madina suke yi daga shekara arba'in suka canza takon rayuwarsu kwata-kwata kuma ma babban ma abin ko madina ko makka ko ma ina shi ƙur'ani salihun ne li kulli zamanin wa makan ƙur'ani cewa ya hatta idza balaga shuddahu wa balaga arba'ina sanatan قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة kaji malam sani mutum hatta da ya kai kololuwar shekarun sai kai shekara arba'in in ya kai shekara arba'in abinda ake so ya koma wurin Allah rabbi auzi'ni da Allah ka cusa min tunani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode ma ni'iman da kai man wa ala walidayya da iyayena wa an amala salihan tardahu Allah ka taimake ni yanzu in yi aiki na gari wanda zaka gamsu da shi واصلح لي في ذريتي يا الله كجارا من ذريعتا كما yana ban kwana da duniya inni tubtu ilayka ya Allah na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin yanzu na koma na bar komi na sallama na mika wuya wurinka wa inni minal muslimin na mika wuya yanzu na san duk kurakuran da nayi baya Allah rufa asiri yanzu nayi saranda wannan shine sarandirin kai kai sarinda yanzu ka sallama ka koma saboda ka gane tafiya ta fara tahowa sai Allah tabaraka wa ta'ala yace to ulaika alladhina wadannan sune na taqabbalu an menene anhum ahsanu ma ahsana ma amilu muke karban aikin su mafi kyawun da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim sune wadanda muke yabe masa kurakuran da suka yi baya wacin 40 din da suka yi baya kaga ni za ka ce fi ashabul janna waɗannan suna cikin yan aljanna su ne waɗanda za su shiga cikin yan aljanna to kaga ai qur'ani ya tura komi mu a tunanin musulunci da tsari na alqur'ani wanda ya kai shekara arba'in ma to so ake koma wurin Allah ba ya koma ya zama dan tawaye ba bayan ya shekara arba'in a ce life begins at forty wai shi rayuwa tana fara da shekara arba'in ko sai ka kai shekara arba'in yanzu ne ka fara rayuwa sosai to amma kuma su ma suka zo suka yi kawon na magana suka ce a full at forty it's a full forever to su da kansu suka ce haka wanda har a shekara arba'in yana wawa to har abada wawa ne to su suka faɗi kuma wancan suka faɗi wannan suka faɗi wannan kuskuren da kuka yi kuka bari muka je mu ma makarantar irin wancan da a tare shi kenan to ya wannan muka gano goyi kenan a tashi magana ce to ai wannan Allah su ba su wannan ba mu ba mun dan zani mun dan koyo kadan to dai ba mu kai su ba to shi shi mu zani to Allah dai ba mu mafita an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ma min rajulin muslimin yamutu babu wani mutum musulmi da zai mutu فيقوم على جنابته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا kaga an bada tojewa ko sai zamana wanda za su tsayu akan jana'iza su aka samu mutum arba'in wanda ba su shirka kaga can ɗarin da yanzu da aka faɗi ɗari yanzu an fasa ɗari domin ko sun zo ɗari nan a zama gwangwanaye ne ake banza ne aka samu mutum arba'in wanda ba su shirka da Allah tabaraka wa ta'ala illa shafa'ahum Allah fihi fa sai Allah ya ba su ceton wannan mamacin idan suka nemi ceto Allah zai ba su ceton shi kun gani sai sa aka ce idan mutum kamar cikin sharhi wannan sharhin muwatta na Sheikh Salih Uthaymeen rahimahullah ta'ala yace har so ake yi idan mutum ya mutu lokacin da za ka kai shi makabarta makarraban shi waɗanda suke kusa-kusa daga liman ne da waɗanda suke almajirai ɗaliban ilmi na ɗan uwansa nawa ne su shiga gaba gawan na baya idan ba samu dama ba ne su yi ta kawai amma in dai son samu ne na kusa-kusan nan da jigajigan wanda suka yi mai sallah da wanda sai zama su ne gaba suna tafiya a gaban nan suna ƙara neman ceto suna Allah ga dan uwanmu nan zamu kawo ya Allah ga wani nan cike da kurakurai Allah muna roƙo ka rufa masa asiri Allah ka su waɗannan na gaban inda gaske suke yi ba sa labari abinda ke gaban su abinda da ke biye da su baya kun dan daure kun gane to amma wanda kawai suka taho rakiyar nari suna tafiyar su maganar suke kai suna kan mashin suke suna da labari sun a mota suke suna da labarin su a baya suna daidai da gawa wasu ma in ba ka ga sun yi kwanan ba ba za ta ɗauka gawa suke bi ba ta ta haya ne su ne suna ɗaukar rubutu su suna da waya suna ta maganganu suna irin wancan da na faɗi da su we stop yesterday stop wannan ina ban maganar mutum ya mutu da mutumin da ya riga ya cika ta me ya samai wani irin rashin lafiya ya ya yi jiya kwana kaza ya yi waye waye waye duk wannan ya zama khabaru kana yanzu abinda ake nema kai fa yakunul mustaqbal ya ikhwani yaya gaban za ta kasance yanzu da za a sace a kabari ne zai faru duk wancan da kuke magana kafin a ce ma an cire ran nan duk abin da kuke faɗi ya zama kabaru kana na in daidai ne daidai ne in an gama an gama yanzu abin da ke gaban mu ya za a yi da shi in ya shiga can gida ta ta ya ci karo da uku ya gama sun sa sun fafa ta ta ta ta wanda ke to kama ji to amma duk da haka kaga ina zo ai kaga mutane ba su suna labarin duk waɗannan din bane ba an wuce su kabar kana ai duk abin da suke ba da labarin ka duba wanda zai ce jiya muna tare to me amfanin jiya kuna tare yanzu shi da wannan ya riga dan da wannan abin uku ba haka bane ba haka bane wan kai ne kai wannan tunanin wanda yake sa je muna tare ba dan yana tunanin zai tafi bane yau da ba zai faɗi ba ba haka bane abin da yake kallo mamakin yanda jiya suna tare amma yanzu ya an dauke shi ya mutu sai shiga ba tunanin shi ma zai je bane ina gyara wa wannan ban yadda ba duk wanda ka ji ya ce ma wani jefa muna tare ba tunanin wai ma zan iya tafiya yau bane in ya san yau ba zai ma fito wannan magana ba abin da yake kallo ma makin yanda jiya suna tare ba wani notice ba komi suka zo yanzu suka ja musu jayayya ce ta karama ake ma wanda ya dauka jiya kuna tare haka kawai ba na ba da lafiya ba notice ba wanda ka jina ta jiya da muna tare ba wanda yake ba tuno ta zai iya yi wa shi ma ya mutu bane mamaki regret yake yi na yan wanda muke tare jiya lami lafiya lauyo yau a ce kawai ka zo ka tada baya ba gaskiyan magana ne so da ka shine kawai dan haka waɗannan mutum ya tsaya ya kalli wannan to kun ga yanzu aka ce shi yasa wani yake cewa idan mutum ya mutu ma ba wai sai zuci za a yi kuka ba mu na rayan mai kuka shi ya riga ya haɗu da abin da ya bari kamar yadda malam ya faɗi ta imamu gazzali ya haka yake sosai maganganu ne ga sunan ajiye tuntuni ya dai haɗu da mala'ikan mutuwa ɗanɗanin mutuwa ya ji sannan kuma abin da zai sa zai koma makoma har ya gano ya gano tun daga sadda ake cire ran zai gano da wata irin fuska ya daga ma kukan mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa waɗannan fara yana ganin su sun sauko da fararen kaya da fararen zai gane irin yadda za a yi faran gama mai sauƙi ce amma kaga mutum ya gama su baƙaƙen kayan nan sun shigo wulik tun daga nan zai gane cewa yau abin nan zai ga bala'in da bai taɓa gani ba daga daga ɗan saƙon da ke fara fitowa su mukarraban waɗanda suke ma'aikatan mala'ikan mutuwa tunda duk kowane da na kirkin da na banzan duk sai sun fara zuwa sannan shi ya ba kuma gashi nan an faɗi ba sai za a ɗauki makabartan da an aisa za a ɗauki gawan da an tashi tafiya makabartan an ce ya ɗanɗana wancan mala'ikan mutuwa sun riga sun haɗu tunda an cirare sannan ba haka nan ɗanɗana ɗacin ɗacin mutuwa ya ji sannan yanzu da aka ɗaukai ba na makarar idan na kirki ne sai ya rika cewa qaddimuni qaddim eh ta cewa ai sauri a kai shi ai sauri a kai shi wurin shi idan ko mugu ne ya rika ihu yana cewa ina za a kai shi aka ce shi ya fi kowa sanin inda za a kai shi ku sauri ku je ku ɗauke shi daga kafaɗar ku hukunta da nauyi na banza to da wannan shi ne kowa ya shirya kuma mutum inda yana cikin duniyar nan yana shakar iskanta to ka ƙale shi yadda ka san bugagge wanda ya bugu haka yake ji iskar rayuwar nan haka yake mutum amma radda mutum mutuwa ta zo mala'ikan nan ya sauka zai dawo cikin hayyacinsa a lokacin da kuma bai da amfani nan ba na biyu istisna istinatul mayyit bi ikhwanihi fil ko fillahi ba'da dafn mutum yakan ɗebe cewa yakan ji sauki na ɗebe cewa wato tare da ƴan uwansa na daga ƴan uwansa wanda aka rufe shi idan aka rufe mutum ba da dafni dan uwan mutum saboda Allah shi yasa kuke jin ba dole wani zai zai mutu bai da yaya wani bai da kowa bai da abun nan amma yana da abokan arziki yana da waɗanda suka zauna zaman lafiya tare da su zama na mutunci zama na arziki waɗannan su ɗin tun da bai da ƴaƴa bai da kowa ko ko yana da ƴaƴan ƴaƴan kuma ƴan duniya ba ruwansu ba su damu ba to waɗanda ya zauna zaman arziki da su suka so juna saboda Allah shi yasa nan bai kawo ƴaƴa ba sai yace istinasul mayyit bi ikhwanihi fillah dai da ke wanda mamaci zai yi da ƴan uwansa wanda suka haɗu da shi saboda Allah ba da dafa ne bayan an rufe shi su zauna a kabarin kadara ma tun haru da zurun gwargwadon yadda za a yanka raƙumi wa yi kusamu da wa yi kusamu a raba namansa وقد تقدم معناه ay qawla amr bin al-as magana amr dan as ta gabata irin wannan radiyallahu anhu yace fa idza dafantumuni fashunnu turaba al-sanna idan kun rufe ni ku watsa man kasa watsawa kuma aqimu hawla qabri qadara ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuhu sannan ku tsayu akan kabari na gwargwadon yanda za a yanka raƙumi a raba nama hatta asta'anisa bikum hatta asta'anisa bikum ha in dai cewa da ku wa anzur ma za uraji'u bihi rusul rabbi in gani zan ba da amsa ga yan sakon ubangiji na tabaraka wa ta'ala in gano ne zan ba su amsa in gaba to da kaga kenan wannan yana amfana mutum ko ana magana abin da zai amfani ma mace bayan ya mutu ga yi mai sallah ba tsayawa a kan kabarinsa waɗanda ke son shi so na gaskiya saboda Allah su yi jinkiri a kan kabarin nan suna masa wannan addu'a Allahumma sabbit inda mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da harshensa a lokacin tambaya su ne mai haka wannan yana amfana mamaci matuƙa biyu ke na uku addu'a lahu ba'da dafnihi mubasharatan bit tasbih wal istighfar yi masa addu'a ta kai tsaye shine mubasharatan nan take ana gama rufe shi aka ce an kammala ko an rufe kasar nan ko ina an gama masu aikin nan suka ce to jama'a assalamu alaikum ku da aiki an kammala an gama to a wannan lokacin mutane su rike masa addu'a mubasharatan kai tsaye بالتثبيت والاستغفار وجن الله يثبت ده هرشنسا sannan kuma Allah ya gafarta masa Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamna ba'dahu Allahumma sabbit inda al-mas'alati mantiqahu ana ne wannan to wannan yana da matukar muhimmanci an Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idza quriba min dafn al-mayyit annabi ya kasance idan aka gama rifan mamaci waqafa alaihi fa qala sai ya tsaya akan kabarin ya ce istaghfiru li akhikum ku nema madauwanku gafara wasalul lahu wasalu lahu tathbit sannan ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshensa fa innahu al'ana yus'al domin yanzu nan ana tambayar sa yanzu ne ka tambaye shi yanzu yanzu nan to dan kaga wannan shine mutum zai iya kokari duk wasu karance karance da za a yi kai shi dai mutum tawassuli yayi misali mutum ne shi zo addu'arsa yayi tawassuli da wata aya ko wani abu kamar ya Fatiha saboda ibn qayyim cikin zabi na adi yayi magana cewa ita fatiha sirrinta ba karamin abu bane haka nan amana rasul cewa idan mutum yayi addu'a ya karanta ta addu'a nan sai an karba karba to kare in mutum shi tawassuli yayi ce ya karanta wannan yayi wannan ya karanta abin da ya karanta yayi tawassuli da shi da fatan Allah karba abin da ya ya abin nan amma dai babban ginshikin abin da ake so a roƙa ma mamacin nan a wannan gafara da Allah ya tabbatar da harshen da su ne ki na manyan duk abin da za a roƙa waɗannan ya zama suna gaba domin aka samu wannan an samu buɗin abubuwa da yawa to kuma kowa ya iya kokarin sa kamar yadda aka yi magana in ko akwai wanda ake fatan albarkan addu'a sa dan ana ganin ana kyautata masa zato shi ma ya tashi kuma yana da wasu waɗanda zai yi don su ce amin babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wuraren da muta shi da kanshi ne yake addu'a yana yana yake cewa Allah yi maka kaza Allah yi maka kaza ka san ko waɗanda suke zaune nan dole su za su rika amma amin ta amin za su rika yi da annabi ke yi to an yi wannan yayi babu laifi to yawanci mutane da suke ganin kaman ita addu'an nan tun da aka ce ayi aka bar ta gobe kai ta aka kai ta aka in an samu wani wanda ake zakan alkhairi gare shi kuma yana mamacin addu'a malami ne watakila ya zo ya rika yin addu'a ga ɗalibansa kuma shi yana yi suna amin suna ta amin ya yi babu laifi ba ta aka ana yin kamar limanci ne na abun nan ba akwai wanda ake masa zakan alkhairi zahiri ko zuwa ana iya zuwa a gaya mai dama su aka ce ba a kira irin irin su don haka samu wani wanda yake da kanshi ya zo yana ta yin addu'a yana ara Allah kai masa kaza wani ɗaliban suna cewa amin a baya saboda suna ganin ya fi iya addu'an nan kuma ana fata samu wani ayi almuhimmu dai a nema masa gafarar nan amma akwai wurare da yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma sahabbai sun shiru lokacin nan kau kaga abinda addu'an nan ta annabi ta suke yi to wannan duk ka tsananta akai almuhimmu dai babban abin da ke namun wanda suka mutu wanda suka zo makabartan nan fatar da suke Allah ya ba su ce san dan uwansu da suka kawo Allah ya gafarta masa abin da suka abin nan kenan sai mu huta wato ni ina ganin duk irin waɗannan abubuwan da mutane suke a makabarta wani lokaci kuskure ne a karantar da mutane idan aka kai ga makabarta aka je makabarta kada a budo duk wani abin da zai bada ayi hayaniya a wurin nan ya zama kowa ya bada karfin sa abin da muke fata dai Allah ya gafarta mu wanda muka kawo ya tabbatar da harshen sa saboda idan an zo mutuwa mutane da yawa ne suke zuwa daga kowane bangare da bangaren wanda suka yi karatu da bangaren wanda ba su karatu ba da duk dangin sa inda ya haɗo ta wajen auratayya ta wajen surukuta ta wajen sanayya ta kasuwanci ta wajen sanayya ta aikata aikata duk wata huwa za su magabata to ka zo ka mai da su mutum daya ba zai yi ba ban gane ba ku gane abin da nake nufi ba a mai da su matsayin mutum daya tun masu zuwa makaranta a ce sai abin da makaranta ta ce za a yi a nan wurin za a yi ba zai yi ba hayaniya za a yi to kuma wannan hayaniyan ba ta ta muni akan abin da aka yi kawai kai a kare su kawai kowa a nuna mai manufan ku nema mai gafara ku nema masa Allah ya tabbatar da harshen sa kowa ya yi abin da ya iya daga nan a wanda ya kuskure ko wanda suka ba daidai ba a gyara masa sun hada wa a da makaranta na ban ji wa alaikum salam wa'azin ma yanzu ya yi daidai ba nan muka faɗi wani ba kana nan ba zai karar ya ai kowanne akwai shi kowanne ɗaya ne ba a yi kawai za ka ce amma su wa'azin ma yana da kyau ba nan muku wancan hadisin da makaranta dogon ba da a makabarta annabi yayi shi ba ba wa'azin bane akai aka gama mutane har da yadda za a shirar ko aka nuna mutane kuma su kiyayi wannan irin ranar aka dauki lokaci ya kai lokacin yanka rafin aka yi wa'azin to ɗayan ne ba a yi ba can shi in an yi wa'azin an gama in akwai da akwai wa'azin da za a yi minti biyar sai ya taɓa kowa idan an samu wannan wata rana faina ba da faina wani lokaci banda wani lokaci wata ran ai gajeren kuma a samu wanda za su jira a hada duka abinda ba a yi kawai kai zaka ce ai wa'azi amma ba an gama wa'azin kawai a watsi da ɗan uwan nashi da kowa su ai dama ba zai yiwu a ce daidai kowa ta tsaya ba wanda suka damu da shi su aka yi maganar su tsaya to in an yi wa'azin wa'azin da kyau a yi wa'azi a matsawar yana da kyau sosai ana yi kuma an yi an ga dama wata rana ai takaitacce wata rana a dade duk ana yi ya danganta amma ba an gama ne kuma sun ɗan uwan shi na kusa ba sai su matso ba ko abokan arzikin shi na kusa ba sai su matso ba an watsa su kuma su ƙara tsayawa kan kabarin su sai su ta addu'a ai su masu wa'azin ma suna yin wa'azin ne tun ba gama rufewan ba to yanzu an gama rufewa an gama kowa sai a tsauna an gama komi sai a zauna a rita addu'a Allah ya tabbatar da harshen su kuma wanda suka jira shi kai yana da kyau aikin da ke gabanmu ne mu na duniya shi ya fi mana damuwa ya fi mana yawa muka fi san shi ko mun dade a wurin shi ba damuwa amma duk abin da ya shafi lahira in an dade wurin ya zama matsala shi ne kuma matsala mu dawo dai nan tare da karatu za bi biyu zai zama kwana da yawa ya je ina ta a wuf da shi a zama sai kara su gusta sai kara gwada jiki to to yi kenan a gazar na hudu as-sadaqatul jariya allati amilaha fi hayatihi wa ilman nasa wannan sadaqa jariya yanzu yau bayin da mutane nawa ne wannan imamai mutane irin bari da da ba zo da yawa mun kai nawa ashirin kai banta ashirin ina ashirin ina talatin yawwa to yanzu bari zan mamaya ne dama irin haka ake yi akwai wani littafi da na samu shi zan za mu karanta in Allah da bayan mun gama wannan in Allah ya samu na rayu amma wannan shi sunan littafin bari bari sai an kawo sannan in faɗi sunan littafin kuma in faɗi abin da za a yi shi ka je wajen inda sai ba ne yake ba sai a da ka za ka kawo leda da kota sai in an zo zan faɗi abin da za a yi da littafin wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba shi ke nan ya nemo da kanshi ina ne mu je mu je kafin ya zo as-sadaqatul jariya allati amilaha fi hayatihi sadaqa jariya wato sadaka mai gudana allati amilaha fi hayatihi wanda ya aikata a rayuwarsa kaga idan mutum ya Allah ya taimaka yana raye ya taba aikata wani abu da zai rika gudana bayan wannan shine babban abu duk abun da za a yi ma bayan ka riga ka mutu a dau dukiyar ka a yi ma bai kai wanda inda kana raye kai ba wanda ka tsirayen nan kai da kanka kana lafiyar talau ba ka jin ciwo ba ka jin damuwa ba ka kawo zai yi ka mutu an san dai muna tunanin wannan amma ba san da ka ji tabbas anya za ka kai gobe kana jin a jikinka ka ji a jiki wannan kana zaman ka a lokacin da kake sahihun sahihun kana lafiyar talau kana jin rowan kai kudin nan kana son kudin su rasu ƙara yawa sai ka cire ka bayar to ba wanda za a yi ma bayan baka da rai ka kamo shi to shine aka ce shine cikin rayuwa ilmun nafa da ilimin da mutum ya bayar mai amfani ko wa waladun salihun yad'u lahu ko ko ɗanin kirki wanda zai rike wa mutum addu'a in ka samu wannan ko ɗa ko diya ko wane ne wanda za su yi wannan wannan ne ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce idan mata al-insan idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min salasatin aikin sa zai ya yanke sai guda uku gaba daya komai ya yanke illa min sadaqatin jariya sai wata sadaka da yayi mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ko wani ilimi da ake amfana da shi wanda ya karantar komai kankanta kowa zai iya karantar da wani abu awwaladun salihun yad'u lahu ko ko da na gari ko iya ta gari wanda za ta yi kai wa mutum addu'a idan mutum ya samu wannan ya samu babban alkhairi na biyar as-sadaqatu min qibal ibnihi wato sadaka daga bangaren dan mutum ɗanka ko iyarka ka ɗauki wani abu na ka kai ma sadaka da niyyar Allah kai lada cikin kabarinka ka gama samun alkhairi kun ga irin waɗannan su ne ake cewa idan giwa ta yi aiki sai tsoron giwa ya aiki shi kuma zomo sai ya yi nashi to amma kowa gwargwadon aikinsa kun ga ranar nan bawan allah da na ce mawar da ya cika miliyan dama da ya zo miliyan biyar ya ce miliyan biyar shi zai ci kasuwa kudinta ya ce biyu na mahaifinsa biyu na mahaifiyarsa ɗaya nashi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da kwatanta irin wannan ko kuma musulmuwa mu samu wanda zai ko bai kai wannan ba dai mutum dan kai cire wani abu ko naira ce ce wannan neran bayan ba ka raye ce wannan kai yayi mawa wannan maman kai abin nan yayi mawa wannan babban abu ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kabirin wannan ayyuka to wannan shi yasa nake ce mana kullum mutum ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a kamar yadda aka rantar da mu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaga qurrata a'yun din nan ba na nan duniya wanda za su yi abin da zai faranta ma rai kamar yadda ake maganan cewa annabi adam zai zo yana sama ta duniya ya rika kallon aikin ƴaƴansa na kirki yana jin daɗi ku duba ba nisan da ke tsakaninmu da annabi adam matan da asalin nan ne duk wanda ya ɗa'a annabi adam na jin daɗi duk wanda ya yi mummuna annabi adam bai jin daɗi kuma cikin hajjal awa a cikin wancan ru'ar ruwa aka ce za a rika cewa ya ku waɗanda kuke raye kada ku kunyata matattunku ya zama na ba ka ganin ayyuka masu kyau daga wurin ku sai nuna na wanda duk Allah ya azurta shi da ɗan da yake aikin alkhairi bayan shi yana makabarta kullum yana cikin murna domin duk aikin da ɗan nan ya aikata sai an tsara mai daraja shi sai an tsara mai lada yana cikin aljanna ta wani hawa sai kuma an ƙara mai sama yaga an mai da shi hawa na sama sai ya akai kuma ya Allah sai dan ka baro zuriya ta kirki ne kullum tana aiki alkhairi sai ta ƙara ba daraja kun gani to wannan yana amfana mamaci matuƙa abinda ɗan shi zai aikata na alkhairi yana amfana shi an Aisha radiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce wani mutum ya ce manzon Allah inna ummik ai ibtutalat nafsaha wato mamansa wato ta mutu wato ta rasa ranta ranta ya sumbule ba a yi tsammanin za a ga ta mutu ba kawai sai aka ga irin mutuwa ta fakka mutu wa uraha law takallamat tafaddaqat kuma ina ganin mamana da ta samu damar yin magana da ta yi sadaka mutuwa ta sun ranta ya kumbule ya kulle mata ba ta tsammani ya ce to yanzu ina ganin da ta samu dama da ta ce a mata sadaka ko kuma ta yi da kanta afa a ta saddaku anha yanzu na yi mata sadakan nan da nake ganin da ta samu dama da ta yi kala na am ta saddaka anha ya ce kwarai ko yi mata sadaka yi mata amma ta za ta je ya fito ko نشد الدعاء والاستغفار من المسلمين والمؤمنين yin addu'a da istighfari daga musulmai da mu'minai su rike ma wanda ya mutu yana amfanan mamaci da kaulihi ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan mu'minai bayan su bayan wadancan sun wuce ya quluna rabbana ighfir lana suna cewa ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma ɗan uwan wanda suka rigaye mu da imani kaga kenan ya nuna ana masu addu'a kuma tana zuwa yi ma ƴan uwa mu'minai wannan shine ummul mu'minin wata rana Aisha radiyallahu anha ta ce da ta karanta wannan aya ta ce oh Allah da iko kaga abin da aka umurci wanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah ga abin da aka ce su rika yi nan su rika nema masa gafara sai ga wasu sun koma suna tsine masa habban manzon Allah wanda manzon Allah da yana raye ya ga wannan abu da abin nan ya bata masa rai auna ba ta ne haka ta ce da ta ji wasu na cin mutuncin sahabban manzon Allah ta ce oh ga dai abin da aya ta ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman abin da ya kamata mai mutum on mu kenan mu ne mu riko roƙon Allah ya gafarta mu sai gashi yau malam an samu waɗanda ke wuni zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wannan abu da annabi ya gansu da rai shi ya baci na bakwai ribatuhi fi sabilillah ta'ala fi dunya zaman dako da mutum yayi a lokacin da yake rayi a duniya ina fata an gane wanda ya zaman dako ya tara wuri in a wajen yaƙi ne ko ko ya zaman dako wurin da yake sallah mumini ko mumina wurin da yake sallah ranan da ya mutu sai wurin yayi kuka saboda mutuwar mai sallah wurin inda baya nan haka wanda yake riba ya zauna ya tsare wata gona ya tsare wani wuri inda kafirai za su rika shigowa su mutuncin musulmai ya tsare wurin shine riba قال صلى الله عليه وسلم kullu mayyitin yuqsamu ala amalihi kowane mamaci in ya mutu aikinsa an kulle kenan an gama illa al-murabitu fi sabilillah sai wanda ya da wanda ko fa innahu yunammi lahu amaluhu ila yawm al-qiyamah za a rika nan aikin nan naki ana bunƙasa shi har zuwa ranar tashin al-qiyama wa yu'amman min fitnatil qabri sannan kuma an amintar da shi daga azabar kabari ba za a tambaye shi ba ya fito ko وعليكم السلام eh in wani ma yayi amma dai bai kai wanda ya zo ta jikin mutum ba bai kai tsaba bai kai bai kai abun nan ba cikin shi wancan cikin aqidatu sahawiyya har da wani yace yayi magana da yace a'a sai yace ko kuma bayan Allah wanda mutum ya zauna da su lafiya lau suka ji dadin zama da shi misalin yanzu abokin ka tare kuke zuwa tare kuke komai sai dai bayyana kuma dama dai kan wakilci daya wani lokaci har wani yakan zo wani abu bai da yawa misali ana neman wani abu dubu biyu ko dubu sai an nemi dubu biyu a masallaci kaza na ba da ni da kai na biya mana to irin wannan wani ko mutuwa ya ya rika badawa sai zai ce oh da bawa ne nan shi ma yanzu da ya bada wari ya bada mana wani ma lokacin saboda yana ganin yana raye zai iya ji tausayin mamacin fiye da kanshi shi tun da shi wancan ya riga ya mutu bari in bada mai ni ma bada na ana yi yana karɓuwa irin shi cikin haka mai aƙidar su sahawiya ya faɗi ma yunji ma yunji min azabil qabri aw fitnatihi abinda zai tsirar da mutum daga azabar kabari kuma wannan abubuwan da za a lissafo abinda za su tsirar daga azabar kabari ko fitinan cikin kabarin na farko al-istishhad fi sa'ati al-qital wanda ya mutu a fagen fama an je yaki saboda Allah ya mutu a wajen annal mutadad bil ma'adi kari wato shi mutadad bil ma'adi karab wannan jijjigen da ake magana wanda shi ma'adi garab din shine wanda aka ce wanda aka yaki a yakin tadisiya malam jiwa ta dinga kashe mutane aka zo aka ana ta kashe musulmi yayi kuma daga kawai ya shiga ya cire hako ya cire ya cire ya cire agarin jiwa da hakori saboda kana ci gaba da kashe shi ya faɗi karkashin giwon ya gatsi abin nan igiyar abin nan jijiyarta a garanta tsoron giwa ya wuntsule saboda ɗabi'ar dawaki suna tsoron giwa aka ta kashe musulmi ga ana kashe musulmi bayan an yi saiti aka ce wani ya yi saitin idan shi ita giwa ba ta jin sai kusa da gindin kunne wajen idan nan nan take jin kibiya aka samu wasu mayaka ya ce so yake a mata kibiya kaman guda goma a cikin wurin nan nan take da aka zuba kibiyoyi malam suka tafi wurin nan kai tsaye suka dira wurin nan shi kuma ya kuma daga ya cire maka akala wannan gani shine wanda wani ya bi shi cikin daji zai ga takobi ya ce ba takobin za ka kalla mai takobin za ka kalla takobi ba shi bane mu ba muna faɗa bane da karfi da ya ci abin nan ba mai rike da takobin za ka kalla ba takobin ba ma'adi kari kenan mun karanta shi a shiga'a su sun riga sun sadakar in dai addinin nan ne sun gamsu shine abin da yafi komi kuma abin da ke wurin Allah shi yafi komi dan haka rasa rai ko rasa wani abu na abu in dai game da addinin nan ne sun yarda su bada shi saboda addinin nan shi gaba to mu ne mu gane ba قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال wanda ya shahada yana da abubuwa guda shida wurin Allah wanda duk ya samu shahada to za a ba shi abu shidda wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma gaskiya irin waɗannan abubuwan nika ji da dazo ta mace ce ta bugo a abu sai da yawa da ya ta tambaya ta ce wai wani karatu na ne yanzu suke gardama a kan shi ta ce to ta ce wai an ce a karatu na na ce matan hurul ain guda saba'in da biyu wai wai wanda ya shahada ne kawai zai samu banda sauran mazaje sai na ce eh haka muka karanta amma akwai wasu wuraren kuma da aka nuna ai za a ba dan aljanna fiye da biyun da aka ce za a bi na shi ko da bai shahada ta ce sai na ce to amma me matsalar ke kida ba ta ba ake wanda sai ta ce a a saboda maza ne wasu tsiyawai suna cewa wasu da suke da 62 ma a can mazan su suna a gida ya zarga ce wasu hurun in ba 62 sittin da biyu gare mu a can ku kuke wanda wata yanga sai na ce to in sun ƙara ce maki haka nan ce masu Allah dai ya sa mu shiga aljanna na farko na ce aljanna duk wanda ke faɗin abin da ke cikin ta ma ya takaita ta an gaya mana abin da ke cikin aljanna ne dan mu dai ji daɗi mu ƙara himmantuwa amma wani wurin fa kullewa aka aka ce fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar to ba iya lissafa iya abin da ke cikin aljanna Allah kada ya sa abin da ke cikin wani in ka je sai ka ga abin da ko a tunanin ka ma baka taɓa tunano shi ba kuma a duk inda kake aljanna na ce mata haka na ce sannan na biyu idan Allah ya sa ki shiga cikin aljanna ke kin fi hurun in cikin horin din din saboda yan horin din suna gardama a can suna suna jayayya da matan da suka zo duniya sai suka rika cewa mu ne wanda tuntuni a nan muke ba ma tafiya ba ma zuwa unguwa ba ma kaza ba mu mutu ba ba mu kaza ba ba ma rashin la duk gaba ɗaya sai sun gama ta ce to ku kuma wanda kuka zo duniya ku ba su amsa to wanda suka shiga aljanna su kuma su ce mu ne muka yi sallah mu ne muka yi azumi mu ne muka yi zakka mu ne muka yi hajji muka yi umra muka yi wankan tsarki muka yi na janaba muka yi na kaza muka yi imani da Allah muka yi imani da manzon Allah muka karanta alqur'ani muka bi sunna annabi kufa daga ne har ahurul sai su shiru to wanda suka zo duniya suka sha wannan wahalar sun danna waɗancan su ne shugabanni nan wanda suka zo nan suka samu aljannatan to ai kin ga shike sai to wala Allah babu aljannan nan ne to wannan to shike nan gadi gadi ai wanda ta zo duniya ta sha wahala Allah ya kaddara ta je ta samu aljanna ina ai ta wuce yan hurun ne ta wuce su daraja ita za ta rika girmamawa saboda ta zo duniya ta sha wahala su da aka sassaka su a can a cikin suke su na to ka ji karewa wasu kewa ta mai rihilatul kulud da muka karanta ita wadda ta zo nan ta cuya ta yi ibada ta yi ibadojin nan idan ta koma cikin yan horin ikin aka haɗa su kamar farin wata ne cikin sauran taurari to ya cika ga bambanci shi babban abu ne ai zuwa duniyar nan a sha wahala sannan Allah ya taimake mu mu koma mu shiga aljanna mu samu abin nan ai ba karamin abu bane dan ita in ka lura ko yanzu in ka tuno da kake jin daɗi in ka tuno ka taɓa shan wahala yanzu kake jin daɗi ka fi gode ma ni'imar ka fi gane ni'imar da kake ciki saboda ka taɓa shan wahala ka taɓa sanin babu ka taɓa sanin kaza sannan yanzu Allah ya rufa ma asiri ka fi jin daɗin ni'imar saboda ka san rashin ta kuma ka san samun ta yanzu na malam sani haka ne ko ba ka bane kalli lafiya ka gani wanda bai taɓa rashin lafiya ba bai san darajar lafiya ba addiddu yuzhiru husna haddiddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashya'u ita kishiya ita ke bayyana ma abu idan ka rasa abu sannan ne kake gano in ka samu gaban dadin samu kishiya abu ka samu kishiya abu shi ke ka gane ɗaya kaga yanzu da nan da kake gani ba mu san ni mai shi ba sai ran da aka yi rana biyu aka wuni lokacin dare ba daren bai zo ba ko ko aka yi rana aka wuni aka yi daren aka yi dulum lokacin tashi yayi aka tsara yin dare biyu to ran nan ne mutum zai gane fa'idar samun rana amma dai mun tashi muna ta ganin su laila da hara suna ta zuwa suna tafiya dole suna ta tafiya suna ta zuwa suna ta tafiya ba ma gane ni'ima ya fito ko saboda aka yi gufaru lahu shi awwal duf'atin min damihi farko da jininsa ya zuba sai a gafarta masa ويرى مقعده من الجنة فنزا أنونا من ولن زمان سنة الجنة ويجار من عذاب القبر أكتنا لا أكارش دقى عذاب القبر كما هو أكتنا ويعمل الفزع الأكبر فنزا أمن تدشيد في الجسن ما في جنة من كرن تولنا بايا ويحلى حلية الإيمان فنزا أمي كوليا دوت كوليا إرنت إيمان ويزوج من الحور العين sannan za a aurar da shi daga waɗannan matan na horul ain da muka yi magana wa yushaffa fi sab'ina insanan min aqaribihi sannan za a ba shi ceton mutum 70 daga gidansu ɗan uwansu wanda ya samu shahada shi yasa wanda suka je Uhud aka gaya musu cewa kakku da waɗanda duk suka mutu a wurin nan za a ba su ceton mutum 70 daga cikin ɗan uwansu ceto a ranar lahira mutum 70 sun mutum ɗaya wa rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an zo daga wani mutum yace anna rajulan qala ya rasulullah ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid me yasa mu'mine ana tambaye su a kabari ana fitinan su a cikin kabarin su sai dai shahidi kawai qala kafa bi barikati suyuf ala rasi fitna yace ai wannan walƙiya ta takobi da ta same a nan duniya kadai ta isa ta zama fitina to ba za a mai fitina biyu ba ya fitinu da ganin hasken ya takobi a kansa kuma ya fitinu a kabari shi ya tsawo za tambayi wanda ya shahada ba hasken takobin nan da ya rika gani kawai a bisa kai shi ya isa fitina so da haka ba za ka ara mai wata ba a kabari ya fito ko to nan mu yanzu ne sai a sa a kai ko wani abu ne kama da shi na biyu kenan na biyu arribatu fi sabilillah zaman dako fi sabilillah mutum ya zama yayi zaman dako irin wancan ribatu an salman radiyallahu anhu qala رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه zaman dako kwana guda da yini mutum ya je riba ya zama yana gadi ya tsare ya fi akan mutum ya yi na kwana ɗaya da yini ya fi mutum ya azumin wata guda kuma ya tsayi wanda ya a cikin watan gaba ɗaya shi yasa su sabbai suka gane wannan ku duba lokacin da muke magana sadda aka sa masu gadin nan guda biyu har ɗaya an sakan mai kibiya sau ɗaya aka ƙara sakan mai amma bai bari ba saboda sanin muhimmancin abu yana da to yanzu ba wancan riba shine zama masallaci ka jira daga wata sallah zuwa wata sallah kaman kai zaman dako ne wajen yaki jira daga wata sallah zuwa wata sallah babban abu ne to shine nan aka ce wa in mata zara alaihi amaluhu kallabi kana ya'mal idan ma ya mutu shine wannan to za a riƙa gudanar mai da aikinsa kamar yadda yana raye wa ujriya alaihi rizquhu kuma sannan za a riƙa gudanar mai da arzikinsa duk wani abu na ce na kamar yana raye ta wa umina min alfattani kuma za a kubutar da shi daga futtani masu fitinan kabarin nan ba za su fitine shi ba shi ya sha to wannan yana da muhimmanci وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله من يوانا kowane mutum ana rufe aikinsa a kulli ya gama sai muraba fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yawm alqiyama za a dinga renon aikinsa ko yunammi a kamar yadda muka can baya za a rika renon ma aikin nan har ranar tashin alkiyama wa yu'manu fitnatal qabr sannan kuma za a aminta da shi daga azabar qabr Allah ka tsare mu abu na uku al-mautu bida'il batani wanda ya mutu ta dalilin ciwon ciki da mutum ya mutu saboda ciwon ciki namiji ne ko mace nan mace har an faɗi nufasa wadda ta mutu ta dalilin haihuwa ko jini bai tsaya ba ko wani abu ko ko ciwon ciki ya dame ta har ta mutu waɗannan Allah ya masa afu an Abdullah bin Yasar qala kuntu jalisan wa Salman bin Surad wa Khalid bin Urfuta yace ina zaune wata rana sai ga kuwa Suleiman bin Suradin wa Khalid bin Urqafa ai suna zaune tare da waɗannan duka fa zakaru anna rajulan tuwfiya sai suka ambato ana zaune ne ana magana sai aka ce wani mutum ji Allah ya karbe shi mata bi batanihi ya mutu ta dalilin ciwon ciki ba ya mutu da ciki ake da dawar ciki sai batanihi cikin ne ke ciwo ya mutu ta dalilin ciwon ciki fa'ira kuma ya shahiya ne an ya kuna shuhada a janazati sai suka koma suna sha'awa cewa da sun halarci jana'izarsa sun so su ji faƙala a haduhu malil afar sai ɗayansu ya ce alam ya kulla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce ba wato ai man ya fatuluhu batsanuhu falan yu'adda fi qabrihi wanda ya mutu ta dalilin ciki ciwon ciki ba za a mai azaba a kabari ba فقال الآخر بلى ونيتي هكني وفي رواية صدقت أو رواية جسيان ونياتا سابت عنغاني to da aka wanda ya mutu a irin wannan ana abin nan ne wani sai sa za ka ga ake cewa masu gudawa da amai da gudawa ko wani abu duk an yi maganar su mutum ya mutu a irin wannan ana sa ran ya samu shahada sharaɗin dai mutum musulmi na hudu qira'atu suratu tabarak karatun wannan suratu tabaraka in mutum yana yawan karanta ta zai kare mutum daga azabar kabari zai kare mutum daga fitina an abdullahi bin mas'ud qala qala sallallahu alaihi wa sallam surata suratu tabaraka wannan sura tabarak hiyal mani'a min azabil qabr ita ce kariya daga azabar kabari mun karanta ta can baya cikin wancan littafin da muka karanta 80 sababan lin najati ila na a ciki mun yi magana cewa in mutum yana karanta tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk kowane dare to za ta kare shi daga azabar kabari haka muka karanta cikin wancan littafin at-tazkira cewa karantar da wani ita ma dalilin har aka ba da muhimmanci musamman mata ki koya ma wani wannan sura ta tabara to wannan ta zama miki kariya wajen fitinar kabari hiyal mani'a aka ce wani wurin aka ce hiyal munjiya tunji sahibaha min azabil qabri tana kare mai karanta ta daga azabar kabari har a wani wuri aka ce wani ya taba zama akan wani kabari sun yi tafiya sai suka yada zango yace sai ya aje kayan shi akan kabari bai san kabari bane ya shimfi da wurin da daddare yana kwanta sai ya ji ana ta karatun tabarakal ladhi bi yadihi mulku tun daga farko har ƙarshe lokacin annabi na raye sai ba annabi labari sai annabi ya ce hiyal munjiya hiyal nadiya hiyal mani'a au kama qala sallallahu alaihi wasallam tun ji sahiba min azabil qabr tana ce kan mai kabarin ne wannan wurin kabari ne inda ka kwanta suran tana kwatan mai kabarin ne daga azabar kabari wani wurin ya ce wajidtu an takuna tabarakal ladhi bi yadihi al mulku fi qalbi kulli mu'min na so a ce wannan sura annabi ya ce na so a ce wannan sura tabarakal ladhi bi yadihi mulku tana cikin zuciyar kowane mumini ko mumina annaha hiya hiya al-mani'a hiya al-nadiya al-mundiya min azab al-qabr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam to da kai yana da muhimmanci mutum ya samu ya iya suran nan ko ba ka iyawa da ka ka samu ka haddace abin nan ka rike kana iya karanta amma babban abu mutum ya kokari ya haddace ta saboda ko ta baci kan da ta baci ka ba da karanta an ɗauke wuta ba ka iya hadda ba duk da ga kayayyakin bututu da yawa da mutum zai inda ya ba abin muhimmanci sosai amma dai ba kaman kana rike da ita a zuciyarka duk inda aka shiga dai kana da abunka in akwai daman ka kalla a wani wuri ka kalla radda ba dama ka iya dama a zuci kenan ya fito kuma ga shi na gwada kada jin bacci kana sauri ma cikin minti uku za ka karantu amma sai dan ya bari bayan ya san ga amfaninta za ta zama lauya yanzu mutum ya zo ya to kallo rigima aka ce ga fan sun zo su ɗari ba sai rika jin wani ƙarfi ba za su tare shi ta zai shari'a Allah zani kai baka san fan ba ko fan ba za ba za shi da biyi a ba shi ba fan wata kungiya wasu lauyoyi ne masu ƙarfi a nan Najeriya in rigima ta kai rigima sai an kira su cibiyar lauyoyi ne lauyoyi ne masu ƙarfi ana suna da girma nan Najeriya sosai eh ka ji ko a nan Najeriya ba a ba in kai rigimar da san suka zo ai daga nan sai an buga a jarida to to gaji kungiyar lauyoyi ne ba da su ne suka yi ƙari ba na Najeriya ba gaba da su nan su ne wanda zai dai rike ci ƴaƴansu ne suna da wani rigima suka turo ɗansa ya zo to sai kaga yadda shari'a sai to rike shari'a ba ta kai ƙarfi don hassan sun zo wuri to sai da Allah ya rayu rawa ne su kowa ta kai shi kowa ya yi ta kai shi shi ne wannan na biyar almautu yawmal jumu'ati aw lailatiha mutuwa ranar juma'a ko da daren juma'a to daren ne yawanci muke muke abin nan din shi daren juma'a ranar alhamis kenan da daddare shine daren juma'a idan juma'a aka riga aka yi ta yau aka ce juma'a ta zo rana ta faɗi to wannan daren na asabar ne ba na juma'a ba ne kenan abin da muke nufi nan mutuwa cikin daren alhamis ko ko mutuwa a ranar juma'a bayan daren alhamis ya kare alfijir ya fito to mutuwa a waɗannan ranakun a wannan lokacin yana kare mutum da yana amfana mamaci yana kare shi daga shiga wuta ko daga azabar kabari qala sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawm aljum'ati ka gani babu wani mutum musulmi kaga sharadin dai musulmi babu wani mutum musulmi da zai mutu ranar juma'a aw lailatil juma'a ko ko ya mutu a daren juma'a ran alhamis kenan da dare illa waqahu Allah ta'ala fitnatal qabr sai Allah ya kare shi daga azabar kabari da ka gane to na tabi hala yau abin rashi a cikin karami a ce zai ga aiki sosai to yanzu mun gama kashi na daya na littafin mala ba yanzu abin da zamu al-fasl al-thani al-ba'th tashi daga kabarin fitowa an mutu yanzu za a fito واهوال يوم القيامه da firgituna nan ta alkiyama Allah ka tsare mu to sai lissafi na ko baka balla abun ma shi ai na so nuna yawa wannan littafin littafin ra'a ina ganin abin da ya kamata wato shi yasa nake so in yi dabara al intifa'ul mauta bi a'malil ahya'i wato yadda matattu ke amfanuwa da ayyukan wato waɗanda suka rayu yadda matattu ke amfanuwa da wato da waɗanda ke raye to littafi ne za ku gan shi gashi nan an ce nuska majaniya ghairu mukhassasa kafin ya iso Najeriya lil bai ko asalin littafin buga shi aka araba mutane kyauta to amma gaskiya ba mu ba haka ya zo mana ba ni sai ne to amma sai ne sai na sai ma iyaye na ni wa yadda littafin zai amfana da matattu rayayyu to ina son na da suka mutun su amfana da wannan littafin sai za na raba muku kyauta ne yanzu sai kowa ya samu in na karanta muka karanta su ma ni na sa masu su ma littafi yanzu amma ko littafi har saboda su littattafai littafi ne muhimmi jiddan saboda lil imamain al jalilaini manya-manyan jigajigan malaman nan guda biyu suka rubuta su watakila ku ce tausuwa ne ne ibn taymiya wa ibn al-qayyim ne hada wurin rahimahumullah jama'a huwa qaddama lahu wanda ake cewa marwan kuduk kuduk shi ya littafi da aka yanzu ina ganin daidai yawan ku a bada cire na mata su uku za su can ba su da yawa dan kasu zo samu mu bayan su ne kana to sauran kuma a raba wataƙila ina jin ba zai kai sani ba wajen talatin da wani abu ne ina jin to za a raba haraba saboda in Allah ya taimake mu muka gama wannan sai mu karanta mu ji mu da muke rayuwa za a yi mu amfanar da waɗanda suke abin nan zai kai ko a a a na kan zai kai a yi kai a ba sauran ai ba zan ba da sauran ba an sai zan koyi sauran ne ba ne abu na ka ba shi uku na ce na naka akwai yin a mata da na sunan za ta yi masu guda uku a ban son a ɗauka ma wani ba ba za a ɗauka ma wani wanda ke nan kawai za a ba an ƙare a dawo da sauran wanda bayanan baya da shi wanda bayanan da waɗanda ke nan kusa ka ba su ba kauce yanzu akwai wanda bai samu ba ina sauran ina lada kai lada ina sauran kawo ai aka ba ta kowa ya samu inda ya sun inda wanda ya zo inda ya saura a ba kowa a mata ne aka ce kai mu guda uku ne su uku ne su ka gare to ai wani ba zamu ba a to wanda ba samu ba to ya kace ce nan kuma gaskiya ko da ba ne wannan har yau na tambaye ku na ce mun kai da na san an kai an mutu yawan shi za ba da yawa sai da tsawa zo da yawa kuka ce zai wanda ya zo jiya a a ai ba maganan ba ta zo mu na ajali ta tafan ne ai na neman ran da zan samu abin da sai Allah ya tunatar da ni yau dai Allah ya kaddara abin shi kenan kawai kawai kenan ba samu daga baki wanda ba za mu bai fito ko sai za ka kira na bajewa بارك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم كوبين الله sa aka yi shi akwai wani ma na cikin irin sai shi wannan babu ma kwata kwata sai ni da mallam abokan ne suke da shi shi ma za a yi photocopy wannan shi sai photocopy amma ba za a alƙawari ba tukun sai mun gama wannan mun ji menene ciki tukuna insha Allah ta'ala cikin wannan dan abu kun ga in ana da yawa ba zai ba ba muna jin dadin wannan da ba amma wata rana akan istihazul fursa ne akwai abin da yake kadan ne to inda yawa ne da ba zai ma yi ba to wannan kaga an dan samu na zai mu saka cikin nan insha Allah yana da alaka da wannan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وقسر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في ذمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين